بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتاتي في بنظرة تاتي لنا في السفر منذ an sallallahu alaihi wasallama ubangijinsa daren isra'i saboda abin da ya faru amma Allah ta'ala Allah ya ambace shi da hadal isra'i da wannan isra'i din nan abdan sai Allah ya ambace shi bawa subhanallazi asra bi abdihi lita haquqihi saboda haƙiƙantuwan manzon Allah sana'in annabi sallallahu alaihi wasallam bil ismil a'zami a cikin ismil a'zamin sa saboda tsanayinsa a ciki to kuma sai mutum ya je ya nemo ismal a abin kuma da duk maganganun da aka yi a kan to saboda narkewa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ismal a abin ma a kuma ai ka gani dai kuma aka yi mutu aka yi mutu a kuma Allah ya ambace shi ma abdu fala ya tulu hadal ism wannan suna na abdu bai kamata ba bai inganta ba bil haqiqata a haqiqa fa illa lahu sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi kaɗai ya isa ya ɗau wannan suna na abu da kuma kafin shi ma manzon Allah ɗin maratibu ne sallallahu alaihi wasallam sifarsa isminsa zatinsa to shi kaɗai zatin sai sai ya ɗau abu ɗin shi ne kaɗai abu sallallahu alaihi wasallam zatinsa walil aqtabi min ba'dihi min ummati sai kuma kutuban kutubai bayan manzon Allah na al'ummarsa kowane kuɗi zai dinga cewa shi abdu ne shi abdu ne ai yanzu ba ma ku dubai din ma shugabannin ku dubai din ma annaba ai kowa karshen hakan sai ce shi abdullu ala inna abdullah a tayyar kitaba ko annabi isa ba haka ya faɗa ba ala inna abdullah a tayyar kitaba to su ma ku dubai kowa za ka yana cewa abdu ne amma duk jamin wancan abdul ne abdu haqiqa zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abdu haqiqa yawa li ummati taba'an lahu bi ga manzon Allah la hakikatan ba wai hakika ne su abdu bane da ga shi Allah radiyallahu anhu sabu wal abdu haqqan wal anamu abidu manzo Allah shi kadai ne abdu dukan halitta ko bayin sa wai talabu ala ghairihi wa in sun kudu bai kuwa irin mu irin mu kuma sauran waɗi majazan duna hakikatu masu su ne ma bojan boji eh dukkan ma abdu abdu ne kowa ma abdu ne wa'in ma da an zanta musu abdullah abdullah abdu abdu ma abdu amma abdu hakikatan muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ku dubai su kuma ta kila khalifancin sa khalifancin sa to sai kowa ma kuma abdu ne wa fi riwayatin yazo a cikin riwaya lamma kalautu bi rabbi inda na ga nake banta da ubangiji na nake banta daga ubangiji na auha ilayya sai Ubangiji na ya wahayi gare ni salasa ulumin ilimai guda uku shine abin da Allah ya yi min wahayi wai fa auha ila abdi ma a nan da aka ɗora shi ilimai ne guda uku ilmun ilimi guda ɗaya a kaza alayyal ahada Allah ya rike alƙawari bi kitmanin boye shi ba wanda zai ya ɗauka in domin qad alima Allah ya san annahu la yudiku hamlahu gairi wani bai isa ya iya ɗaukan wannan sirri ba sai ni kadai wa ilmu ilimi na biyu kuma a marabin bi tabligi Allah ya hore ni jikar da shi duka wasu ummati da ke bantattun al'umma ta gaba kowa da kowa ba wa hum abdalul anbiya isu ne manayan annabawa abdalu da sun zo zamanin ba a rike annabta ba annabawa ne ko ku su zama ma irin kabiru mai kama hannun annabin ma ta baki da amma mutum da manzon Allah ya rike annabta kuma sallah la nabiyya ba a ko kuma waliyan Allah ne abdalu ne mamayan annabawa ne kowane ɗaya a kowane zamani in ya faru daidai yake da wani annabi wani kan adamin isa wani in ka lura da walitaka sai kawai annabi isa ne a zafi wani in ka lura da walitaka sai ga annabi musa ne a zafi wani in ka lura da walitaka sai ga annabi ibrahim ne a zamani sai ka tuwal auliya ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kan adamu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a zafi haka dai to su ake so abdalu mamayan annabawa to su su kaɗai za su iya ɗaukan wannan ilimi wa ilmu ilimi na uku kuma a kaza alayyal ahada Allah ya rike alkawari bi tabligi nisan da shi ga kowa da kowa lil ahli wal had da kowa da kowa ke bantattu da sauran amma wa allama lil qur'ana Allah ya sanar da ni qur'ani gaba daya qalaqat ajaltu jibril jibril da zuwa yake suna mun kawai dan kuma a nuna girman ka je wajen malami ke kara ko ka sani sai ka zama dai kana da wani jagora dai mai jan hannunka awa ta haka wanda ya kawo jibrilu kuma wa allama min qur'ana Allah ya sanar da ni qur'ani da shi falaqad ajaltu jibrila hannayi nayi jirge ma da jibrilu na riga shi fada wata aya ma da jibrilu ya fada sai na fade ta kafin kafin ma jibrilu ya fada fi ayatin minhu a cikin wata aya ta qur'ani a ataba ni rabbi sai Allah ya nuna rabka Allah ya nuna me yasa kai kan da ni ka bar abin yanda yake idan haka wani yana daga cikin ladabin ilimi kuma ko ka san abu wani ya zo zai gaya ma ka yi kamar malam nan ka sai dan ga kuma zai nuna kuma ai shi ka shi ne ma ya gaya ma abu da ta'a kai wannan abu kuma an sani sai da girman ilimi dai da ka kawo sai kan mutum ya zo da larabci ai na sani sai ka ji sai ya yi ciro sai ya yi ciro to kuma haka kuma bare ilimin ma'arifa ko ka sani sai ya zama ladabi ladabi ake yi za ka ji manya ba su kai wannan matsayi ba suna kwata da yadda yake na dai inda kuma a take a nan wani zai buga ma kuma girman sa kuma sai kama shi ke na sai zama abin da to Allah sai ya mun rarauka ya mun kitabi a ce me yasa kai kaza babba a ce man me yasa kai kaza ya san ya fa a dake shi mai hankali a ce man me yasa kai kaza to gwara ma a dake shi shine itabi me yasa kai kaza rabi faƙala sai Allah ya ce mu wala ta'jal bil qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyu kada kake kai gaggawa faɗa qur'ani tun gabanin ba a gama karanta ma wahayin ba bari dai ya hakuri me tuna ma ya gama tuna ma sannan ka faɗa a zahiri kana koya ma a amma dai shi ma ya sani min qabl an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma kuma ba ka ce Allah ka tsara min ilimi cikin ilimin ma'arifa ba sai ba Muhammad a ce kullum da ilimi na ne in manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya ce ma kullum da kana san wannan ilimi na ilimi da fahai idan an gama shi dai wannan dai duk wannan ilimai na zahiri amma ilimin kibobin Allah ilimin suna ilimin zaki safa a Muhammad ya tanto don annabi ma an ce ya ce Allah ya kara waye da awa kuma ya kai tanto har ka san abin har abin kuma ya zama a cikinka a ga abin a cikinka da yawa mai zai mutum ya takamar ya san arziki an ko ba ita a cikinka amma har ya zamanto ga sanan ka yi ta haƙoƙi ɗin da ake cewa to shi ne kurar da zirni ilma da fi ruwaya ya zo a cikin ruwaya falan ma a dinani rabi yayin da Allah ya kusanta ni hatta kuntu kama kala hasira na zamo irin yanda ya faɗa yanda ni ba zan faɗa haka ba ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى وكون ما لم يزل كذا فتنا من قاب قوسين اه با kusancin ka zaka ah ya gamu kawai me abun ma yace irin yanda Allah ya faɗa ba irin yanda ni zan muku bayani ba har sai da Allah ya kusanta ni qaba qausain aw adna kamar yanda ya faɗa qala sai manzo Allah yake wasa ala ni rabbi sai ubangiji na ya tambaye ni falan astati an ujibu ba in ya ba shi tambaya ba ne إنما مثل ذي تنبيع على كبير رضي الله تعالى عنه وأما بنعمة ربك حديث شيخ من شيخ لأن كان شيخ الحادي يا تبا تنبيع تاوة نسألة أكم معرفة أدبا ولا شيخ إذا نقبن قبل يا زمن يما بنقون يما يا زمن قبل إنا الله وإنا إليه راجعون بنقون قبل يا زمن يما بنقون يما يا زمن قبل سبيل جرمان سبيل جرمان تنبيع تاوة نسألة من سمي دجاج تو هكا يقع الحاج صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa was'ala li rabbi sai ubangiji na ya tambaye ni ala astati an ujibahu ban iya ba shi amsa ba fa za a yada huwa baina katafi katafayya sai ubangiji ya tsora hannunsa yanda ya dace da ubangiji bila tafayitun ba ajanawa ba ga irin yanda hannun yake ko ga yanda tsora take ba wannan mukami wala ta hadidun ba ayyanawa da duk fasara ɗaya ne hatta wajadtu bardaha har sai naji sanyin hannun na Allah a kirjina ala fuadi abu sa zuciyata fa awrasani ilmal awwalina wal akhirin sai Allah ya gada min ilmin na farko da na ƙarshe duk wani tun daga ran da Allah ya fara halittar wani abu har a ƙare sai da Allah ya gada manzon Allah ilimin wannan abin na sanin Allah kuma wa zadani ya ƙara mu ya ƙara mu wa allamani ya sanar da ni uluman wa yansu iliman shatta masu yawa fa ilmu akwai ilimin da akaza alayyal ahada Allah ya riki alƙawari gare ni biki tumami yin boye shi in alima domin Allah ya san annahu la yuqiqu hamlahu ahadun gairi eh ba zai iya daukan wannan ilimi ba sai ni sallallahu alaihi wasallam wa ilmu da ilimin da kuma khayyarani fihi Allah ya ban zabi sanar da wanda naga dama kuma wanda naga bai cancanci ba domin in ka hana wanda ya cancanci hikima hikima ka zalunci hikima in ka ba wanda bai cancanta ba kuma ka zalunce ta har yau wa allamani alqur'ana sannan Allah ya sanar da ni qur'ani fa kana jibril alayhi salamu jibril fi hada amsa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kasance ne zakirni bi tuna mun kawai yake zuwa yake subhanallah jibril tuna mun yake zuwa yake ba wai ya zo ya karantar da ni bane zakirni bi tuna mun shi kawai yake wa ilmu da ilimi kuma amara ni bi tabligi Allah ya goye ni isa tashidil amin ba amma irin wal qasid da ke fantattu min ummati daga al'ummata a karajahu ya fitar da wannan hadisin yin ruwaya ta abi hurairah daga ruwayan abi hurairah to kaji wayannan abubuwa kuma kafin mu ci gaba da yanzu shehu radiyallahu anhu zai ta kawo mana kuma wa'yansu ayoyi da wa'yansu hadisai wanda duk irin wannan magana ilimin ne don wani sanin ka na zahiri sai dai kai fasara su tabbatar kawai ana ka iya fahimta su ba sai mai zauki alifi shi ne zai iya fahimta da kuma kaga ashe abin jike ga shi na a cikin qur'ani yake da abu to kafin wannan kuma mun yi maganar duk abubuwan nan na sufaye a cikin qur'ani ne da hadisi kamar yadda duk bayani ya bayyana don haka shehunmu muhammadu dan abdullahi zai jiba rabiyallahu anhu a cikin littafinsa wato a cikin littafinsa mai suna huwiyatu sufi min kilali sufiyatihi yanda sufi yake a cikin sufantakarsa to ya fitar da maganar shugaba mai girma wato malam ibn jazzi a cikin littafin tafsirin li'ulumin tanzili na ibn jazzi to shi wannan ibn jazzi din nan yake faɗa a ciki yana faɗar wa'ansu ma'anoni da wa'yansu ilimai da ƙur'ani ya bayyana ta wanda ba wanda ya san wannan ilimai sai masu sufanci su suka yi magana da ita kuma su suke da madogara a cikin ƙur'ani na wannan ilimai amma ba don haka ba in ba don sufaye ba sai dai a bar wannan ilimai kawai su koma inda suka fito wa qala shi malam ibn jazzi yake cewa amma sufanci yana da rataya da ƙur'ani kwarai saboda abin da ya zo a cikin ƙur'ani na daga sanin Allah akwai wa'ansu maganganu ma'arifa ce da kaji ta a kansa yanzu huwa lawwal wal akhir wal zahir wal batin ko manzo Allah ya fassara anta al awwal fa laysa qablaka shay'un wa anta al akhir fa laysa ba'daka shay'un wa anta al zahir fa laysa fawqaka shay'un wa anta al batin fa laysa dunaka shay'un to kai zai kai ka gano Allah da ba abin da ya rufe shi ba abin da ya rufe shi to ina yake nuna shi wa anta al zahir fa laysa fawqaka shay'un sai a sanar da ba wani abu da ya rufe ka ba wani abu kuma shi kansa yana wa makon na za a gina su haka irin wayannan abubuwa ma'arifa ne amma da maganganun ma jazaba din ma in ma da jazaba ne to da kuma wa'ansu iliman kuma na gyaran zuciya ne wa'ansu iliman kuma na haskaka zuciya ne duk qur'ani yayi magana da tsarkake ta dai da wa'ansu iliman kuma duk abu ne da zai baka ɗabi'antuwa da kyawawan ɗabi'u ababen godewa da kanisantu munanan ɗabi'u da ba a son su to duk qur'ani ya zo da wannan sai muka yi magana in ji shi ibn jazzi ai a cikin wato irin wannan yace sai da na fitar da dalilai goma sha biyu na qur'ani a cikin makaman ilimin sufanci idan ike idan maganar godiyar sufayen da zaka ji suna ilimin su na shukuru da hamdu da wane ne yake ai ummul qur'ani fatiha ta ita Fatiha duk ta haɗe wannan, ta haɗe shukurinsu na aiki, ta haɗe hamdinsu na kirari na baki, kuma ta haɗe hamdinsu ma na yabo ɗin duk da baki, dama sunan kama umar ta ko? To ai su ma sun iya maizin Kur'anu, sun iya maizin Kur'anu, sun iya maizin Kur'anu, sun iya maizin umar ta ko? Kaga Fatiha duk ta ishi wannan ɓangaren duk da baki. Idan kuma tsoron Allahnsu ne to suna da mafita. hudan lil muttaqin an ce wannan qur'ani shari'a ce ga masu tsoron Allah ina su ne ma kika baki da idan dalilin su na zikiri ne in zikirin su ne akwai dalili Allah ya ce faskuruni azkurukum fa amma din ma sai in ambace ku idan irin hakurin nan na su ba ne sai a gansu ma kamar shaka sai komai Allah dai cikin Allah dai a wata waso bil haqqi suna yin wasu ceceniya da aika Allah wata waso bil sabr suna yin hakuri ceceniya a hakuri wannan su sai yake kullum za su suna wasu ceceniya din ne wasu ceceniya da aika ba su bane ya bar hanyar su ba wata waso bil haqqi suna wasu ceceniya da Allah wata waso bil sabr suna wasu ceceniya da hakuri في قوله تعالى cikin faɗin Allah ta'ala wa bashiru sabirina kai wa masu haƙuri bishara in wato ilimin su na tauhidi ne kadai ta Allah ai suna da mafita Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid ubangijin ku ubangiji guda ɗaya ne uluhiyya kenan in kuma wato soyayya su da Allah ne in ƙare cikin Allah suna san Allah da an gaya musu wani abu na Allah sai da sun narke yanzu yanzu wannan ma suna da mafita Allah ya ce wallazi na amanu a shaddu kufan lillah wanda suke masu imani suna wasu tsananin san Allah idan dogaran sufi ne ta ganci ya dogara ga Allah kuma Allah din ya isan masa sai in za ka yi tunanin ya ake ta ya ake ta sai zuciya a buga to wannan duk ma suna da mafita a wajen Allah Allah ya ce fa idza abanta fa tawakkal ala Allah to in kai azama to ka dogara ga Allah Allah ya samu Allah dogara ga Allah in muraqaba su ne tsin kayan Allah su da Allah yana kallon su Allah yana tare da su wanda zai kai su mushahada wanda zai kai su tajalli kuma ma'arifa wannan ma suna da mafita Allah ya ce inna Allah kana alaikum raqiba Allah bai yana tsaya kusa Allah yana kallon kusa shine ya tsanci aikin kusa tabaraka wa ta'ala wa ala al-kawti in wajen tsoron Allah su ne war raja'i da kwaɗayin abin da yake wajen Allah su ne su fi kullum a kafa biyu yake tafiya tsoron Allah da ƙaunar da ƙaunar abin da yake wajen Allah. In ya tuna jalalan Allah, Allah ba za dole kansa ba zai iya sa a yi ƙasa ƙasa da shi yanzu ka kuma ya ɗaki. Ya sa an mujiya annaba ma da ya sa an kashe annaba ya kashe yunan da jikina. Da dai da Allah shi yana ba mu a Qur'ani. Kuma ma ya kaji ma Allah ya faɗi labarin nasu mun ba wani abu aka ba. Kuma suna kashe min annaba na ma ba tare da annaban sun musu komai ba. Allah ya kale. Akwai annabin da zarto aka ɗora ma aka tsaga shi biyu. zai yi ihu ma Allah ya ce in ka ce har sai na shafe ka daga diwanin annabawa har ma kai ya ce to nawa waliyan aka bubbuge wai karama shehu tijani ke ciki yanzu daga zamanin shehu tijani aka ce daina kashe waliyai kuma ake ta ɗan da ɗan furbushi ɗan miyagun da suna nan suna sai da gausu ya bayyana ma kuma kowa ma yau zamani ne aboki na fito ka kashe awar ta tara ganar da hukushi duk da biya tsarar tsaila sun miyagu sun namun daji sun gudu sun namun daji sun gudu to kaga a cikin da ko to ka gani to in ya gane wannan zai ga yana tsoron kuma wannan kenan wai wannan ma Allah ya haɗa ka da bayi ka kenan kuma shi Allah din ma ba komai a wajensa ba yana iya kwace mutum imani na yanzu yanzu da adalcinsa yanzu yanzu yanzu kuma ya ga ya tabar da mutum Allah ya kiyaye ni da adalcinsa to Allah ya in wali ya gane haka to sai ga yana kuka yana kankan da kai yana kankan da kai kuma hadisi ya zo kullum ɗan adam akwai wata igiya biyu a cikinsa igiya ɗaya tana sama igiya ɗaya tana ƙasa in ya girman sai Allah ya ce da mala'iku ku ja ta ƙasa ku kifan min da shi in ya kankan da kai kuma sai Allah ya ce ku ja ta sama a ɗaga min shi to in ya san da in su ya san da wannan sai ga yana ta kankan da yawa su ba ya sun kafa su ta sha ƙasa nan wajen sai su ga kamar ma sun taɓa ƙarfin Allah kamar ma su shi ke na Allah bai rai mutu wannan an jima kaɗan za ka ji ana Allahumma salli ala Allahumma salli ala to kuma in ya gano da malam Allah Allah mai litifi ne mai mai san mai san ma musulmi Allah kafiran ma yana san kayansa to gare musulmi kuma gare mu ne kuma gare su kuma ana tare hadisi ma ya zo inna Allah ya faku an auliya yi a ta tarjuma wasu zafi Allah ya bai waliyansa dariya har sai kira kiramansa sun bayyana ko sifofin su kai da ake ma dariya a sifofi su bayyana kuma ya ga sai ka dauki ma kaya bari ta saka cina sai ga kuma wani in ya gano nan wajen kuma ya kara zai kamfelan sa sai abubuwa wa'annan biyun dai wani ba zai basu ba dai tsoron Allah ya san yana jin tsoron Allah kar ya zama malamin zahiri kawai tsoron ya gama ba zai sha ba shi Allah ma sai ya zama kuma malam batini kawai ya ga aishi kenan shi ya abin Allah ma ayyan da yake so Allah zai masa a'a ya zama dai a cikin tuka shi har sai an tashi kiyama din Allah sai ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala sai a ce yanzu wannan tsoron ya la khawfun alaihim wala hum yahzanun da amma da a gidan duniya yanzu muna tare da wannan so ko tsoron yin wa cikin kama ai ka sani ko tsoron makiyin kama a tsoro ma shi amma ba ka yi tsoron Allah ba to shi yana tsoron wani to kaga to kautuwar da ja'a kenan tsoro da kauna wannan ma akwai shi a cikin littafin Allah Allah ya ce wa du'uhu ku roƙe shi kaukan wa ama'a tsoro da kuma kwaɗayi ne wa Allah taubati in tuban sufaye ne kuma yanzu suna ta tuba suna ta tuba su sun san ma'anar tuban ma Allah shine inna Allah huwa tawwab Allah shine mai karban tuba din ma shine mai tuban ma to in wannan tuban nasu ne Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'a ku tuba zuwa ga Allah ga baki da wa alal ikhlas in ma'arifa su ne sufi sufi in ma ma'arifa ya zama gashi tukiya ba shi bane ai dole sufi ya yi ma'arifa in bai yi ma'arifa ba ya bata bare ma yanzu tun da kahilu ta zo ya bayyana to ba kan mutum zai ce wai ba ma'arifa sai ka rawo wani sufi ya farwa mutane shi duk su suke jawo bala'i da fata abubuwa da to in a ma'arifan su ne kuma Allah ya ce wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu din Allah ya ce ba a hore su ba sai dan su bauta wa Allah suna masu ikhlasi tsarkake to shi ko ikhlasi ya zo mala'ika bai san shi ba balle ya rubuta shekan kuma bai san shi ba balle ya fara kuma ya zo ikhlasi ya fi kuhuya da bakin tururuwa a kan bakin dutse kuma a cikin duhun dare yanzu ya za a kaga bakar tururuwa a kan wannan dutse na hanyar abuja kuma ƙasar dare wa ikilasi ya fi haka biya sai da awa ikilasi to ikilasi shine ka yi aiki don zafin Allah ka fitar da kanka ma har kai din ma ka kara kanka ka fitar da kanka to kai kai ma wani sai to wannan shine ikhlas to Allah ya ce haka to ko ai ba maganin ikhlasi da ma'arifa to mun gode Allah Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yake cewa na ji Allah ya ce yana gafarta komai sai dai a yi shirka da shi ne baya gafarta don haka wannan na korewa jama'a fa'azgaru atba'i bari'un min ash dan karamin mabiyina ma ba shi ba tara Allah da wani wage yanzu ka kago wannan waje da an fito da su a cikin al'ada wannan malami da ya fito da su kuma ma da kuma za ka zura da tawammi na jami'a kuma sai ya koman ba wani abu a tarikan mu da ba shi da Qur'ani ba shi da hadisi ba shehin ba ma shi wanda ya littafin سيدي محمد عبد الله بن بهاي ما أرد بالحديث والقرآن رد بالحديث أم babban birgewa ne mutum ya zai ce mana shi bai rika kuma sai ki tabu wa sunna ai gidan mu kenan ai zai tarar da iyayen ka wannan na mu ce ma kalla ai da dai ka ce mana wani malami ya ce ai mu ma shi ne da la'iyar ka to an sai ki tabu wa sunna ne ai gidan mu ka zo to shi ke to ka ji an fita to sai wata sai wata tattaunawa mai ban mamaki kuma da shi dai wannan shehi namu Muhammadu dan Abdullahi da ya Allah ya saka mata alheri ya fitar da ita a cikin littafinsa abuwa'un wato haskaka haske ala asalati wa fiqhi tariqat tijaniyya abu sa asali da fiqhun tariqat tijaniyya wato tariqat tijaniyya nan ba akan jahilci a ta fata ko manta akwai dalili to sai ya fitar da wata tattauna da ake da wani wato wanda Allah ya fatar ibn ma ya baljakani ibn ma ya baljakani wani wanda bayan idiyaiji idiyaiji makin shehu tijani rabi Allah anhu wanda ya zamani da shehu tijani ma amma dai shi yana mutane shehu tijani yana madari sai dai ya yi ta inkari ga Muhammad al-Hafiz al-Madari shehu tijani wanda ya ya zo fas ya karɓi ɗariƙar Muhammad al-Hafiz da yake bawan Allah ne ce kowa ya harkar sai kale shi sai da Muhammad Fasiru wato a tashiki ya yi man rabbi a jaishe kasiru da shi kuma ibn ma ya baljata ni Allah ya tabar da shi shi ma ya bi wannan hanya ta ibiyanci da shi ma yana inkari akan shehu kitabi yana daga cikin wanda suka kayan masa suka yi maganin sa shehu suka yi rijal ayyashi ya yi masa littafi sannan kuma wansu shehu ibrahim kaula radiyallahu shehu muhammadu khalifa khalifan shehu abdullahi ne shehu muhammadu khalifa ya yi almurji fasi wannan littafin ya girma almurji fati raji ne akan tudin ma ya zaltakin da wannan littafi al-mulk fatiha irin yaban da ake wa wannan littafi saboda ilimin da wansu shehu din nan shehu muhammadu khalifa ya sa a ciki kuma shehu ibrahim ya ma sharhi kuma abin ya zama abin mamaki ma da yanzu sai shi wannan shehi namu sai muhammadu hafiz ta shi muhammadu dan jejiba sai ya sa wani tattauna da aka yi da wannan la'anannen allah ibn ma ya bayyana kafin mutum ya saba lalata to duk inda ya ji na da su lalata ce da shi ibn ma ya bayyana ni ka san inda dama makiyin waliye ne da zagin waliye bare kuma mai zagin ɗari ka tijani yau an yi magana waliye ba a kallon kowa sai shan tijani yau an yi magana ɗari ƙoƙi ba a lokacin ba a jin wata ɗari kama sai ta shan tijani abu labarai kamar ma ita ce kuma dama ita ce ta za ta shafi da ibn ma ya bazai kan ya saba kuma a misaliya to har sarkin maka na wannan lokaci kuma ya kusanta shi kwarai da gaske yana samun kuɗi kai ke kai ya kusanta saboda wahabiyanci ɗin nan to sai aka yi wata shekara sai ya shiga maka shi ibn ma ya bazzaka ni din la'anatullah sai ya je tara yusuf na bahani wannan shehi babba wanda ake da littattafansa mai talibi din da masoyin manzo Allah yusuf na bahani da tijani ne almajirin shehu tijani ne abul abbas wannan yusuf na bahani sai dai ya samu ya zo ya zauna a madinan manzon Allah sai dai ya zaba ta fata sai dai ya zauna yawa shekaru a madinan manzon Allah sallah sannan ya dawo Beirut din da ya rasu shi a Beirut yake kuma sai da ya zama shugaban duk ma'aikatar shari'a ta Beirut da baki daya shi Yusuf na Bahani sannan ya zama shi Yusuf na Bahani an haife shi hijira tana dubu ɗaya da ɗari biyu da sittin da biyar bayan rasuwar shi da shekara talatin da biyar aka haifi Yusuf na Bahani sannan ya rasu hijira tana dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin bayan haihuwar gausi da shekara da shekara da shekara da yawa da shekara talatin bayan haihuwar gausi da shekara talatin yara shi yau sukan na bahani na ga littafansa ga sunan sun cika hantar malamai da baki ɗaya malami ne na yankan shakku wanda zamanin shi ne bakin zamanin da yusufin na bahani shi da ya shiga shi ibn ma'aibal jakani da ya shiga madinan manzo Allah sallallahu alaihi cikin inkar da sake shehu tijan da abu yana takama hukumar Saudiya kuma ta wannan lokaci tun ma kan wa'annan kuma sun wadari farkon su ma Abdul Aziz da kowa ne kuma sun kamba ma shi ne abu da yake nan sai mutane suka yi marar shehu ai ai a hankula fa akwai Yusuf na Bahani malam na Bahani da yana garin nan ai a hankula waye wani malam da ba'ani na bari ma je wajen samma da baki daya shi kenan sai ya zo ya samu ya yi nemi izini yana so ya gana da shehu yusuf na ba'ani to sai shehu yusuf na ba'ani ya mara wato izini wannan magana ga ta cikin wannan littafi abuwa'un ala asalati wa fiqh tariqat tijaniyya shafi na ɗari hudu da saba'in da hudu kuma Allah da ma duk za a fita wa ‘yan uwa wani saboda amfaninsa wai dan ka ji komai dai yana da asali ko da mun kirin ma zai sato ka magana yana ganin daga nan za a mana sallar dawa sai da an fitan mara sai ji malamai sun fitan mara da abu yanzu shi wannan ibn ma'abar zakari kuma wata take rufin zai fako da ita ya haɗu da malami ma ba zai ma nuna mara ai ba haka ma abin yake ba i an yi ya ƙaƙa to yi kenan ya shiga wajen yusufin na bahani ga abin da ya faɗa ibn ma'abar zakari maganarsa kenan ya sayyidi yake sa da yusuf na bahani ya shugabana ala ayi dariqin ku akan wata hanya kuke ala ayi dariqin ku akan wata hanya kuke na bahani zai amsa ni da ina shazaliya ni da kan da shazaliya ne sai Allah ya buɗa min na haɗu da mafificiyar ɗariƙa ɗariƙan nan ta sunnan manzon Allah ɗariƙan nan ta tijjaniya wanda ita ɗariƙar nan ta tijaniya fatinin shari'ar manzon Allah yanzu akan ɗariƙar tijaniya ne amma me yasa kace ala ai me yasa kace ala ai kyau kace fi domin ala za ta yi fi ko ba ta yi sai dai ka tambaye mu nan mu kanka kawo mana da aiki ba ala za ka zo ka ce mana ba wani mutum sai dai ka zo ka ce fi domin ita fi tana nuna ciki baɗini ne alaƙa tana nuna zahiri ne akan ala to wa ana ni kuwa fi ina cikin ɗariƙa ɗariƙa shehuna ɗariƙa shehunmu jagoranmu sayyidi ahmad tijani Allah idan wamar da wannan ɗariƙa Allah ita bayyana wannan ɗariƙa a bisa kan halitta duka a tashin kiyama to ibn ma'ija bar jakani zai yi magana to ɗan jakani to na ta kulu fi hadi ɗariƙa to me kake faɗa akan a cikin ɗariƙa me kai wa kai wa ɗariƙa zato da shi nabahani shehu yusuf nabahani a ina cewa ita ɗariƙa ce ta wani shehi sharifi mai tsoron Allah malami wali da ya same ta daga kakansa manzon Allah har yadda take ɗariƙa ce ta shehi sharifi mai tsoron Allah malami wali da ya same ta daga kakansa manzon Allah hajita to dan jaka ne a akallaha minu ala ala ya karɓe ta daga manzo Allah ta kaɗa ko ta fuska ya karɓe ta na bahani wannan abin da kake tambaya na karɓi daga tambayar nan taka kai jahilin abin ne to ban ce ma ya karɓe ta ta bashi ba ko ta siye kuɗi kashi ya karɓi wannan kamar karin magana ne ba ya karɓe ta ta bashi ba ko ta a kan ya karɓe ta ne a bisa fuskar tabarruki da fa'idantuwa don ya tabarruki da abin manzon Allah ya fa'idanci kuma duk wanda ya karɓi ta daga zonsa ma ya fa'idanci to dan jakan ibn ma'aba shehi ha zama a hutu zamana to yayi zamani da manzon Allah ne shehi tijani da kike ta ya karɓa daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tare da manzon Allah ne ko koya Yusuf na bahani zamani duka na manzon Allah ne duk ran da Allah ya aiko manzo Allah har tashi kiyama shi ne annabin zamanin zamanin sa ne zai haɗu da wanda ya ga dama zai ba wanda ya ga dama abu zai karɓa ga wanda ya ga dama subhanallah zamani duka na manzon Allah duk ran da Allah ya aiko shi da halitta zuwa tashin kiyama domin shari'ansa duk ran da Allah ya aiko shi har tashin kiyama shari'ar manzon Allah ki ba wani annabi da zai yi da wata shari'a to ashe shi ne annabin wannan shari'a kuma ɗaya kenan kuma manzon Allah rayayye ne kamar sauran shahidai saboda shahada yayi saboda zancen kai bara din nan shahada yayi kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban shahidai ma da daraja dubu da ɗari kai kila ma malamai sun ce ba ta da adadi domin komai yana da iyaka sai salalan manzon Allah ba ta da iyaka to dan ma dan daka ne to yanzu shehu abin da muka riƙa a cikin littattafai karatu a kan riga shi a salari yanzu ma bashi mu je mu tafi abin da aka riƙa a barci na bahani bai tsaya malakin ko a ba a bacci a hawa sai ce na amri ana karɓar abu a bacci mana kuma zalla ya bada abu a bacci ana karɓa amma da sharafin kai ya saba wa na zahiri da ya baya kai ya saba sunnar ta baya in kai wani jiman Allah ya baka abu za ka yi amfani da shi in dai bai saba wa shari'arsa ta zahiri ba bai saba wa qur'aninsa ba bai saba wa hadisinsa ba abu mu za hancin makiya abu mu za idan makiya domin ganin manzon Allah gaskiya ne idan ka za ka yi mafarki manzon Allah ya baka wani abu akwai rikici a cikin kowa gane wato ba daga manzon Allah bane daga mai mafarki ne daga kai daga karfa ne dan haka Shehu Tijjani Abul Abbas, don haka shugabana jagora na Shehu Tijjani Usman na Bahani, don haka shugabana jagora na Shehu Tijjani yake mana duk abin da ya zo muku cewa na ce ku ku auna shi da shari'a. In ya dace lallai gaske ne wannan da annabin nan ya bani. In bai dace ba ku ko an samu rikici daga wajena. To sai ku ku bar shi. Kuma shi kansa manzo wannan magana ta Shehu Tijjani maganar manzon Allah ne. shi kansa manzon Allah ya ce duk abin da ya iso muku daga wajena na alheri yi aiki da shi Allah zai ba ku Allah zai ba ku lada bai saba duk abin da muka ji na wata halala na manzon Allah in dai labari ya ice mana bare ina da ibnu sauri aiki da shi ji manzon Allah to sai a to dan jaka ne to yanzu shehu mu je to yanzu sayyidi mu je shehu tijani adali ne kuma ya ce ya ga manzon Allah ya bashi abu to yanzu ya zama labarin adali guda ɗaya yanzu ma bar duk wa'annan karatuka na labarin adalai da yawa yanzu mu ɗau labarin adali guda ɗaya a dai kai na kama adali ne Yusuf na Bahani shi kai an yadda in adali guda ɗaya ya zo ya faɗa mu in bai saba wa shari'a ba shi ma duk irin baccin da ka faɗa ne duk in labarin adalin nan guda ɗaya shan su jani bai saba wa littafin bai saba wa sunna ba sai a aiki da shi baka gani nawa muke aiki da labarin ahabu a cikin shari'an nan kuma ana aiki da shi kai da shi muna ta labari aiki da labarin mutum ɗaya ne ya rawaito ko ta hanya ɗaya aka rawaito shi kuma muna aiki da shi wa yake ka aiki da shi to dan jaka ne shugaba na mun gafa saɓani da yawa a cikin abin da suka kudince duk jana wannan fa kai ma kana ciki sun kudince abubuwa fa ya saba wa shari'a fa da yawa yusuf na bahani me shi أعوذ بالله بيان شيء أعوذ بالله بيان شيء ابن ما يجب ما يبا أما قدرن su da ya saba shari'a shine faɗin su wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya wani ilimi sai da shehu ya zo sannan manzon Allah ya bashi ka san ku a ce manzon Allah ya koya wani abu sallallahu alaihi wasallama ai wannan ba zai yiwu ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ban bar wani abu da zai kusanta ku da aljanna ba sai da na hore ku da shi ban san wani abu da zai nesanta ku daga wuta ba sai da na hana ku gare shi yusuf na bahari ita ai ba su suka faɗa haka ba annabi ya faɗi haka annabin ya ce dan daka ne annabin ya ce kaka ya ce ya ɓoye abu ya ajiye wa shehu su annabin ya ce kaka na bahani ita Allah ta baraka wa annabi ya ce mana Allah ya saukan masa da ilimi guda uku. Ilimi guda uku. Kowane ilimi a cikin ilimin nan guda uku ya fi faɗin sama da ƙasa. Ji manzon Allah. Ya ce akwai ilimin da Allah ya hore ni in isar da shi ga kowa da kowa. Shi ne ilimin foundation ɗin musulunci da turkokin musulunci. akwai ilimin da Allah ya hore ni isar da shi ga keɓantattu ga shi na sanar wa sayyidina abubakar na sanar wa sayyidina umar ji manzon Allah akwai ilimin da Allah ya hore ni boye shi ga kowa da kowa to in shi zan baya daga cikin keɓantattu ba kake so ka ce keɓantacce sai dai annaba sai ba wani keɓantacce a cikin bayan Allah sai dai annaba sai a wajen ka magana ya ce ya sanar da sayyidina abubakar su bi ya sanar da sayyidina umar idan sun ce Allah ya sanar da shehu su manzo Allah ya sanar da shehu wani ilimi ke bantacce wanda ba kowa da kowa a cikin to ne suka faɗa ke wani abu suka faɗa ai gaskiya ne manzo Allah ne ya faɗa haka ga shi nan ya sanar da shi su shi ko shehu tijani sharifi ne malami ne wali ne to wannan ba ke bantacce bane wai ke bantacce a wajenka kuma a cikin malamai sun kafa ka'ida cewa da yawa hukunci yakan jirkinta in masu aiki da shi ba ba amma in lokacin aiki da shi zo sai a ga hukunci yanzu lokacin da jirgin sama bai zo ba za a yi hukuncinsa malamai za su yi hukuncinsa ka taɓa harami sai dai a cutan ka za ka za ka za jirgin sama bai zo ba amma yanzu da hukunci da jirgin sama bai zo ba sai a ga hukuncin sama kuma halara sai malamai ce oho wato abu kaza a ce da wannan aiki tare yanzu hukunci ya jinkirta sai su kace da abin da za a hukunci yanzu wanne ilimi kuma idan da ya kai ka san da ya rubuta ɗan ɗariƙa to wanne ilimi ne wanda suka ce mazalla ya ɓoye musu bai ba kowa da kowa ba sai da ke su gane bai ba su istighfarin mazalla ya ɓoye bai ba kowa da kowa sai da ke su gane bai ba su ko kuwa talatin manzon Allah ne bai ba kowa da kowa ba talatin fatin da bai ba kowa sai da ke su gane bai ba su ko fala ilaha illallah ne manzon Allah ya ɓoye yanzu abin da ya ragu za mu ce a haɗa su dukkan nan a waje ɗaya ka yi sigifari ka yi salatin annabi ka yi la'ilaha illallah to wannan kuwa wata falala ce manzo Allah Allah ya tabbatar da ita manzo Allah zai danka ta hannun shi su gano na uku a wanda ita kuma yace ba za a sa falala a hannun wani ba yanzu falala ce Allah ya haɗa shi su gano Abul Abbas a hannunsa guda uku a haɗa istighfar da salatin annabi da la'ilaha illallah a hannun shehunmu shehu tijani ba wanda ko zai ce haka ba zai yi ba sai jahili ko mai barna kai ɗaya daga cikin wa'annan ne sai jahili ne ko mai barna miji to dan jaka ne ya shugabana ya jagora na ni fa na ga suna aikata wani abu ya saba shari'a fa Yusuf na bahani kuma ne shi ne faɗin miji ɗan ɗan ma ya balgata ne suna cewa duk ɗan ɗariƙa ba zai mutu ba sai a bisa imani ba ya gaya musu wani suna cewa duk ɗan ɗariƙa ba zai mutu ba sai a bisa kyakkyawar cika ba ya gaya musu wannan kuma don haka suka amincewa makircin Allah su gani su ba za a yi musu azaba ba Yusufin da Bahani oh yo in wannan magana ta ai ba su suka faɗa ba ai Allah ne ya faɗa kuma manzon Allah ne Allah ne faɗa a Qur'anin sa kuma manzon Allah ya faɗa a cikin sunnar sa to dan ma ya ba shehu shehu Allah ya gaya musu haka a ina Yusuf da Bahani faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa zakirin Allah kafiran wa zakirata adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima masu zikiri maza da yawa masu zikiri mata da yawa Allah ya tanar da adda Allah lahum maghfiratan Allah ya tanar da musu gafara wa ajiran azima da lada mai yawa aji daya yanzu a cikin mai zikiri da yawa mace ko namiji Allah ta nada mata ne gafara da lada mai yawa ko kuma wa qala Allah yake wa kun suka ga biyu rabbakum inna kun kana gafara yusilu sama alaikum midrara zuwa aya to yanzu ka ji Allah ya sanar muku gafara a nan gama hadisi ya zo manzo Allah ya ce man salla alayya maratan wahidatan sallallahu alaihi biha ashara duk wanda ya min salati da Allah zai ma goma to kaga ko ko na aka tsaya dan ina ne wai san adadin salatin Allah akwai kuma man salla alayya ashan sallahu alayhi mi'a man salla alayhi mi'a sallahu alayhi alfa man salla alayhi alfa zahama katifi katifi ala babin janna haka a jirgi da manzon Allah ma za su shiga kuma ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istighfari din ne dawwama istighfari ba abin da zai hana shi shiga aljanna sai dai bai mutu amma ai na bi tsuwa sai aljanna ba to sun suka faɗa wanda shari'a ba ta faɗa ba fahaza kulluhu wannan dukkansa yanke ne cewa duk mai zikiri duk mai istighfari dan aljanna ne duk mai salatin annabi dan aljanna ne sai dai in bai mutuwa kuma zai mutu da kyakkyawar kita in ka ce to ai abin ya rataye da sharafi sharafin nan ku shine yarda da abin da Allah ya faɗa imani da abin to ai dama abin da ka zo kana kawo farashi kenan wai imani da abin amma cewa da kake sun amincewa ma cikin Allah ya kake ƙarya kake cewa da kai sun amince ma kitin Allah ƙarya kake la ujibu ka ba zan amsa ma su domin da sun amince ma kitin Allah da ba su hajji ba tijjana suka fi kowa hajji kuwa da ba su sallah ba ya ka gani ba ya su iya sallah in ba sallah zuwa ji gaba da ba su yi tsarki ba daga kai waye tijjana tsarki domin na da ma abin da ma in ba tsarki ruwa ma ba za a taɓa su ba ko in ba tsarki ba in ka ce in ka ce aikinsu yana saba magana aiki ne suka aikata shi wanda ya saba magana su ai wannan aikin suna yi ne sabanin magana su alhamdulillah idan ma haka ake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ji kan mutumin da aikin sa ya saba magana ko bakin sa akwai sharri amma dai ka dinga aikata alheri kuma Allah ya ji kan bawa idza da in ya faɗi sharri sai ya bashi ya aikata alheri in ya faɗi alheri kuma sai ya aikata shi da zai ce da wani wallahi ba zan ƙara ba shi ko ɗari ba ai ka zai ya faɗi kai ko to ya haɗa wannan a dinga ba shi to Allah ya ji an da yawa don ka ce yi ai maganganun aikin ta sa ai haka ake ba alhamdulillah to ɗan jaka ɗan jaka ne akar makallahu sun faɗi wani abu ma fa da ya saba ba duk ilimin da yake wajen mu Yusufin da ba'ani wai ne shi ne faɗa min shi ne jima ɗan jaka ne sun ce ɗaya daga cikinsu ya fi mutum arba'in kuma fa muna da kofa mutum arba'in nan suna nufin fa an nasa habbai fa sun ce duk ɗan tijjaniya ya fi mutum arba'in kuma fa nufin su fa an na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi ko manzon Allah ya ce khairul quruni tafiyayyan zamani zamani na da wanda yake bin sa da wanda yake bin sa da wanda yake bin sa har zuwa tashin kama kaga ma ba haka ma aka faɗa ba amma shi ya manta a gaban malamin yake Yusuf na Bahani wannan ne ana su suka faɗi wannan ba ana Allah ya faɗa kan jakan a ina manzo Allah ya gaya muku a ina manzo Allah ya gaya muku haka Yusuf bin Nabhani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi mai yawan zikiri ko kuwa musulmi mai zikiri ya fi musulmi arba'in wanda baya zikiri sai kaɗan hadisi na manzon Allah duk musulmi mai yawan zikiri ya fi musulmin da baya zikiri sai ɗan kaɗan من إذا قاموا إذا قاموا بصالح يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا to musulmi mai zikiri ya zo musulmin da baya zikiri kai ɗan kaɗan to ina kuma musulmin ma da gaba yake da zikirin to su ko mutanen nan kai da kanka kayi musu shaida suna zikirin Allah dare da rana ashe ka gaskiya suka faɗa kowanne ba su gane guda ɗaya sun musulmi arba'in me suka faɗa ɗaya zai kuma ya manzo Allah ya abin manzo Allah suka an an jaka ne suna da wani faɗi fa su jana wannan fa ya fi duk wanda na gaya ma sharri fa malam ya fi duk wanda na gaya ma sharri na bahani hasbun Allah wa ni'mal wakil ya da dai ga da wawa duk abin nan da aka yama da iya kakaro wani Yusuf na bahani kuma wai ne shi hasbun Allah wa ni'mal wakil da ishe mu dai Yusuf shi dan gagani sun ce sun ce salatul fati ta fi qur'ani haji suka ce salatul fati ta fi qur'ani yusuf na bahani ai da suka faɗa ba ai manzo Allah ne ya faɗa dakani ai na qala a ina annabi ya ce salatul fati ta fi qur'ani a ina ya faɗi wannan yusuf na bahani ya sayyidi ya ɗan dakani shugabana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mai karanta Qur'ani baya tunani a cikin Qur'ani baya kula da ma'anar Qur'ani baya tsayar da rukunan Qur'ani baya tsayar da shari'a Qur'anin nan wannan Qur'anin laifi ne gare shi ba lada ne a wajen haka manzo Allah ya ko manzo Allah ya ce ba na gaya muku ba mutumin da yake aikin alheri amma kuma sai aikin ya zama sharri sahabbai suka ce gaya mana ya rasulullahi yake wanda yake karanta Qur'ani baya kula da ladabin Qur'anin nan baya kula da abin da ya halarta ko abin da ya haramta baya ta da kula da ma'arifin Qur'ani nan ko ilimin Qur'ani ko abu to wannan to idan dai haka mutum mai karanta Qur'ani ya zamanto to ya je ya aikata kowane alheri na ya karatun Qur'ani ya je ya ga ma ya je ya karanta kowane aikin alheri ma bare ma a ce ya je ya karanta salatul fati wadda ita ce mafi cikin alkhairi ina hankalin ka ya tafi ne kai mutumin shingika ina hankalin ka ya tafi ne kai mutumin shingika dan maye ba ya sayyidi ka san dai ziyarar ɗan uwa ka san falalar ta je a cikin shari'a na daga alheri sai ba abin da ya tsira ma bane kuma ka san duk wanda ya raba zumuncin ɗan uwa to ka san laifin kafa a cikin shari'ar manzon Allah ya dore ma ba fakari to mutanen da kake to kai kai wanda kai ma kana cikin su ka san sun hana biya sun ce fa'ai biya ko ina wannan kuma ka san Yusuf bin Nabahani radiyallahu anhu a ba haka bane malam sarkin shari wallahi ba yanda ka faɗa bane ba yanda ka faɗa bane Tijjanawa suna ziyartar kowane musulmi kuma suna ba wa kowane musulmi hadiyan kuɗin kuma suna sadaka a gare shi sai dai tijjanawa zuciyarsu ta nutsu da ba ɗariƙa irin ta kuma ba ce irin na idan aka ba sa zuwa neman wata ɗariƙa ta su ishe su don ha zuwa neman shekuntan wani shehi na su ya ishe su hadisin da aka amma in dai an kuwanta ka ga musulunci da aka ba kowanne ɗaya ne a wajen su. Domin da sun ga akwai ɗariƙa da ta fi tasu da sun barta sun da kamar yadda ni na tashi daga kan tawa shagariya na koma tasu da sun akwai kan tasu da sun tashi aidan kuma sun ga abin da Allah ya bar to in ba suka san keyin siyafu na kowa kuma abin da suke kaya kuma suke ta suka tafi wajen wani kuma ai zama mara butunci masu musabbabi na bai na zalika la ilaha illa wa la ilaha illa san ba za a iya ɗaukar su kuma sun bar su wannan falala ai zama shaka ce haka bane yadda ka faɗa to khazirul zakani to ga wata matsala guda na bahani wacce ce faɗo ta dai ai duk wanda ka faɗo dai kaji yadda aka da ita faɗo suna da wani ka san suna da wani salati da suka sanya shi wannan salatin ya fi sallar farilla ma domin sallar farilla ana iya da mama ina aran ma ne kana jin mutumin domin sallar farilla ana iya yin ta da taimama su ka sun ce salatin nan wai da ruwa a ga shi ya fi sallar farilla to duk kullum haka nake yake shi zai kakaro mana sharrin kuma shi zai mana hukunci kari daga an haɗu wannan hukunci shi ke na yau sallah sun ce sallar farilla ana iya yin ta da taimama amma su ka sun ce salatin nan nasu na jauhara ba a karanta shi sai da alwala kuma ka san malam qur'ani ma ana iya karanta shi ma ko da ke mama ko amma su in sun ce salatin nan ba za a karanta shi ba yanzu ina aka sa wannan su ko ba sa karanta jawhara dan ta fi illa bi taharatul ma'iyyah sai da alwala ta ruwa yusufin na bahani abun ba haka yake ba abun ba haka yake ba ita farin ita sallar farilla wajiba ce dole ne sai an yi mutum da ba sai ya shauka dan haka ko ba shi da alwala ya je ya ce mama sai yayi shi ko wancan salatin su ba dole bane akan kowa sai kansu bari a ce mara ba dole bane mara ce mama shi kenan ya bashi ai mara alwala ta ruwa ya bashi amma ita farilla sallar farilla ba za a ce ya bata babu kuma qur'ani ma wajibi ne duk kowa sai ya karanta shi to in aka ce sai da alwalar ruwa mara alwalar ruwa shi karatu ya faɗa a kansa amma ita ko wannan nafila ce ba abin ta nafila ce ba wajibi bane wajibi ala kulli halin wa ajruha mawjudun ladan sallar farilla yana nan a gare ta haka qur'ani ma karanta shi wajibi ne da ladan karanta shi don aka ce dole sai mai alwala ne zai karanta shi ashe ne kai mara lafiya ba zai iya karanta shi ba ko amma wannan salati fa ita ce jauhara ba wajibi ba ce kan kowa ba ta da lada kuma ga kan kowa sai wanda ya karanta ta ga ruwa don kana so ka samu ladan ta je ka alwala ruwa karanta ta ba ruwanka in kana so ka je ka dauka ba sai ma kan kowa ba sai suka sai mai alwalar ruwa to sai ma ko ta fi sarin ba ko ta fi karatun qur'ani a ka je ke duk abin da ka amma dai tafi za ka taba sai ka yi alwalar ruwa ina ne sun su illa ma taharatul ma'iyyah domin ala ala tara ba ta gani ne muna yin sallar farilla da taimama amma ba ma yin ta nafila da taimama nafila ba a yi mata da taimama ba dole ga ta farilla kuma ta fi kuma ita jauhara ko baka yi ta ba za ka iya salatin sati ishirin da makwanta ita kuwa sallar sallar in baka yi ta me za a yi da makwanta babu karatun ƙuranin baka yi ta me za ka yi da makwanta ta ce shi a kowane iri ma ka yi amma ita ka jama'a in baka yi ta ba za ka yi ne da makwanta to ka gani a ce mara ce mara alwalar ruwa wanda bai ga bai sai je da makwanta sai ne da sun in ba ka tsallan dan ba dan jaka ne ya sayyidi sun faɗi wani abu ba ya saba ba Yusufin na bahani wai ga ni duk abin da ya taɓa gaya min shi ma huwa gaya min shi dan jakali suna cewa ka san kowane addini addini ya yarda mu aikata su mu a haɗe ba ba saɓani ba laifi amma su kowane addini Allah ya yarda mu yi shi a gandu inda lalura ko mu je mu yi shi a waje ɗaya kowa ya shi kaɗai tallafa ina ba kai da asiri zai yi da larura ka je kai kai kaɗai amma su suna da wani zikiri mai suna wazifa wai ba su yarda a karanta shi ba sai an haɗu jama'a kuma ba su yarda a karanta shi ba sai an yi dariya sai an yi kuri sai an yi halka yanzu wannan ba sun nuna wannan wazifa ta su tafi mata ta fi ibadar shari'a ba Yusuf na bahali bakin bakin ma dalla ma dalla da mutu jama'a in muna da wani abu da ba ma karanta shi mun haɗu ko ba ma karanta shi sai mun yi da'ira in dai tijjana suna da wani abu da ba sa karanta shi sai sun taru kuma ba sa karanta shi sai sun yi da'ira to wannan abin ya nuna cewa shin tijjani gaskiya wani ne kuma ya nuna manzon Allah annabin Allah ne duk abin da ya faɗa gaskiya ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kuka shige dausayin aljanna ku yi ciwo sahabai suka tambaye shi ne dausayin aljanna yake khilafu zikiri sha'ira zikiri a zauna a ke a yi kewayo a dinga zikiri ran ne dausayin aljanna manzo Allah yake kan wanda ya kige wannan waje da tsaya a yi kiwo ba khilafu zikiri wannan da'ira ta zikiri ko duk annabawan da suka fige ba a same ta a cikin shari'a ba zama mu taɓa ganin waɗansu jama'a ko toci ko wani abu in za su zikiri sai su yi da'ira wanda na je a kujeru dai sai a kalli fafa amma dai ba zai yi da'ira ba to kaga ashe Allah ya sa ta a cikin addinin Annabi Muhammad a cikin jama'a Annabi Muhammad ko mu ta ganin wani mutane da su ke cikin da'ira da ashe sai su ja na kai ko kuma karama shehu su ja ai kaga Allah ya hada mu ji mu ko jizan manzon Allah karama shehu tijani to sai kaka sai kaka sai ɗan jakari ya ce wayan nan maganganu dai ba wayan su bayan wannan ba wayan su bayan wannan to in gode wa Allah kaga wannan kadai abu da shi wajen wa kaji yanda ake bawa shaytani amsa ba wai ka dinga yi ba ka gane ba ne ba haka suka ce in ce i ce i to sai ana ana wai ka dinga ba ka gane ba ko ma ka so ka taba na ji wani an tambaye shi to wannan kallon da kuke sa wajen majalisa sai kuma to ai ba wajibi ta ne shi ma shehu ne ya san ya shi ne dan ana shiga ta kofar gidansa yanzu ta ce yanzu ne rike ni ka ce a cire saboda na in ka cire kallon gobe kuma zai zai tuntune sa kai da'ira in aka daina da'ira gobe zai zai tuntune sa na ake wajiba har dai ba zai kare kuma sai kun bar ma ɗari ka gaba ɗaya ma musulunci ma ya zai canji to ne sa man kwace Allah yana ko ina kaga dai karshe karshe dai sai ya kai ku dai ma kuma inda la haula wala quwwata lokaci ai ku dinga duba lokaci ha to kaji to kaga mun gode Allah to kuma dama kun ga a karatukan da ya shige mun faɗa wani abun ma ba kowane jaki ne zai ce zai iya gano ayar ba ko iya gano hadisi ina ga shi wancan jaki ina aka ce salatu fati ta fuka ba wanda ya ce ta fuka Qur'ani in ma da magana za a yi a lokacin da dai annabi ya ce ga laifin ne wancan karatu kaga gwara ma ya ce wani aiki to ina haka zaka ba tana da shi wannan aiki haka to to shine to in ka gane haka kulki to yanzu kuma mun shiga magana Sheikh radiyallahu anhu hade da abubuwa dai da to duk abubuwan mu haka suke ba ba wani abu da ba shi da Qur'ani ba wani abu da ba shi da hadisi sai dai in me ya tsarika ma bai sani ba to kuma ya ishe shi dai duk an ba da amsa ba za a ce tunda bai sani ba wai laifi ne oh ai akwai mutum malami ne ko masu sauran littafai shi zikirin yanzu yake ma a bashi hanya shi duk da wata gaci wata tsohuwa ta ga imamu abu hanifa ya yi shiru ne take malam ya aka yi ne suke wallahi ina fitarwa da ma ina fitarwa da masu ina fitar da hujjojin samuwa Allah ne guda dubu sai daga fitar da hujja cewa Allah samu ne dubu kace akwai shakkar samuwa Allah dubu a ce a zuciyanka da ba shakka a zuciyarka da baka je fito da amsar akwai ba. A cikin ashe akwai shakka samuwa Allah dubu a zuciyarka. Yanda ba da shakka ba ina taɓa jin wannan ba. Sai sai na ki gaji. Don ka gane akwai ilimin da za ka iya gano shi zahiri, akwai ilimin da za ka iya gano shi kuma dukkanin maganganun ahalin lahi cewa a Qur'ani ne to kultu sai na ce ma. Qala Allah ta'ala. Allah ya faɗa a cikin Qur'aninsa. Fa aina ma tuwallu duk inda kuka juya fuskan kuka sa gaba duk inda kuka fuskanta ka san ma wajibullah nan zatin Allah yake to kai wannan haka ce ka fassara aina ma tuwallu duk inda ka sa gaba nan zatin Allah yake to kuma in ba aina ma tuwallu ka san ma wajibullah ya kuma in za ka yi sallah kuma za ka abu sai ka kalli ka'aba to nan ku shari'a ne nan ku fa aina ma tuwallu hakika ne ko wallo da haka sha'ar masjidil haram shari'a ne to amma ko dan hakikan kuma ya bi shari'a ya ke girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bi shari'a amma yana ganin fa da bayan da gaban da daman da hagu da tsaya ba wai Allah nan cikin ka'aban ya ko kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ba to ne mutum haji fa aina ma tuwallu wannan da la'awai wa ta ai sai mutane su sai zama ifsha'u sirri wa qala ta'ala Allah yace wa qul ja'a al-haqqu وقل كشيء جاء الحق الله يعزو ذلك بأن الله هو الحق فوق تفسير ينزاجي كشيء بسيا تازو وزهق الباطل duk abin da ba Allah ba ya rakanta ne babu ya shafe eh ko za haƙal batilu barna kuma ta shafe in gaskiya ta zo sai ƙarya ta shafe innal batila ka san ƙarya dama kana zahuqan wato raɗanɗananne ne abin rinjayewa ne abin shafewa ne to yanzu ga gano ɓarna kuma bayan gaskiya ka zo da alhaku in haka manzo Allah biya ma yake guma kan ma kuma ai haku ta zo eh kuma yake cewa mara ani bil mana ba qara alhaq wanda ya ganna a bacci ya ga haku sallallahu alaihi wasallam kai hanya kenan ka fasara wannan eh don ya gan shi a gaskiya idan ka ji haƙu ya make wanda ba haƙu ba ya make ba su dauki shi kaga ita da'irar ma'arifa to ne a cikin waɗannan abubuwa amma kuma kishin ta ba ta ta ba dai ta amma ce su ku ba su su su hukal da waye da waye da alhaƙo za ka zaɓi na zaɓi ka ita ma romo ne a ciki fa ko amma malaman zahiri su fasara ta iya nasu Allah ta samu da alheri wa qala ta'ala Allah yace bal naqzifu bil haqqi ala al ba'i bari dai naqzifu bil haqqi ala al muna jefa gaskiya akan barna fa ya jimagu sai ya rinjaye barnan nan fa idza huwa zahiba ba barnan nan in Allah ya bayyana shikenan ko sai komai ya narke babu sai sai la ilaha illallah yake ji mujidi kuma shikenan ba komai sai Allah. Kaga nan ba wata magana ce. Wa ƙala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa, zalika bi anna Allah to Allah ƙala ta'ala Allah yake cewa zalikum yanda magana take bi annahu yanda magana ce za ju iya Allah wahdahu in aka kira Allah shi kadai kafartu sai ku kafirce ku din nan ku din nan in aka kira Allah shi kadai ku ce ba ku yarda ba sai an rike na kuma ɗan hakika ta zama kaza kaza ina za mu yarda wani da ya kira Allah shi kaɗai amma in ya ce ga shi ya rufe ya rufe kuma ya so to ma da Allah yanzu ta karɓi shari'a radiyallahu ta huka farsu sai ku kafirce wa in yi shirar biyu in aka tara Allah da wani tsumuni kuma sai ku imani wane mutum ta kuma ta haka ayyuka ko wai aya tana magana ne da kafirai kan kafircin su wani yazu billahi ko tana gana da mu ka yarda da dan hakika ka yarda da hakika to sai ne lafiya da shi daga hakku sai batilu ba sai kake da dan batilu wanda ya rubuce wanda ya ce ni nai idza maritu fa huwa yashfini in nayi rashin lafiya to shi zai warkar da ni kaji fa To, wannan aya ita ma. Wa ƙala ta'ala, Allah ya ce, Zalika? Wa ƙala ta'ala, Allah ya ce, Huwal awwalu, Allah shi ne fa na farko, ba wai na farko ba, a Allah shi ne farkon kanta, farko Allah ne farko. Wal akibu Allah shi ne ƙarshe. Haji farko da ƙarshe an gama ta, wal zahiri shi ne sararin ma, wal batini shi ne cikin ma. Domin aka kwashe ta farko, aka kwashe ƙarshe, aka kwashe sarari, aka kwashe ciki yaya. وهو كوي شيء كوي وهو شيء كوي كل شيء على شيء مثلا كومي ne an ci za an busa an ci za an busa wa qala ta'ala Allah yace sanurihim ayatina fil afaki za mu nuna musu ayatina ayar kanmu a cikin duk fasanni duk inda suke yi da ayar kanmu wa fi anfusihim a cikin kansu ma ya nuna musu ayar kanmu sai su ga kanmu hatta ya ta bayyana lahum har dai sai sun gane Allahul Haq Allah dai shi ne gaskiya Allah ne kawai yawa to sai sun gane haka to ka ji wannan aya fa wa qala ta'ala Allah ya ce ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa ar-rahmanu ubangiji ar-rahmanu ya daidaita akan al-arshin sa a dafa ba wanda suka iya fassara wannan sai yin kana Alhamdulillah ne ke tsada ba ya rinjaye ta kuma babu sai ka rufa ai babu ma'ana shi kenan ya rufe ta babu to kai wannan ma ita ma an aka bayyana ta ai shi kenan wa qala ta'ala Allah yace kul in kana lirrahmani waladun ya musu inda rahmani yana da ta fa ana awwalul fa ana ayyuni awalin adili na farko wanda ya bauta min ni zan san yana da kansu to sai a dan sai a kawo ta magana da ya ɗan kaman wato me hayatul islam qawaid hayatul islam ko yana fa kullu ma ka dara bi balika duk abin da ya kada a zuciyanka wallahu khilafa zalika Allah ka bani hakan ya faɗi sana iya faɗa wai ma'ana fa kullu ma ka dara duk abin da ya zuciyanka Allah Allah ka bani haka saɓanin haka. To, ko kuya ne, yawwa, wa ƙala ta'ala, Allah ta baraka wa ta'ala yake, man yi rasula, duk wanda ya bi an rasula, wannan ma'aiki Muhammadu dinnan, sallallahu alaihi wa sallama, faɗaɗa ɗa Allah, Allah ya bi, ba wata magana. Kashi hankali, su kai wannan ai kashi. Wa ƙala ta'ala, Allah yake, innal ladzina yubayi'unaka wanda suka suna mubaya'a da kai suna kafa da kai suna gaisa da kai inna ma yubayi'una Allah Allah suke mubaya'a yadda ta yi ko ka yi hannun Allah kan hannun su to ai kaga yanzu sai dole ce yanda ya dace da Allah shari'a ta shiga to ka gani wa qala ta'ala Allah yace wa ma ramaita ba kai jifa ba iz ramaita da kai jifa walakin Allah rama Allah ya danka da jifan sallallahu alaihi wasallam ga yanzu wannan ai ai daidai to sai daga sufiyar ya faɗi ma'anar ta iri ɗaya sai ka yi a'a to wa qala ta'ala Allah ya ce kul in kun in kuntum tuhibbuna Allah ga musu inda kuna san Allah ba sai yi ku bi ku in dai Allah ne ya so so ku bi ni yusibukum Allah sai Allah ya so ku an ci za an buta wa qala ta'ala Allah ya ce wa amanu suka yi imani bi ma nuzila ala muhammadin abusa abin da aka sauka wa Muhammad wa huwa al-haq shine gaskiya ko ko zalika li anna Allah huwa al-haq shine Allah Allah an gani wa qala ta'ala Allah yake wa kafe billahi shahidan Allah ya shaida wane ne Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Allah ya isa shaida Muhammadur Rasulullah Allah ya isa shaida annabi Muhammad dan aike Allah ya shaida rawaye ne shaida nan ne Muhammadur Rasulullah sai da masu hankali sai da kula wa qala ta'ala Allah yace man wa man yudilla duk wanda ya ba Allah war rasula ya bi wannan ma'aiki ko da yake ma allazina an'ama Allah alaihi wannan suna tare da wanda Allah ya yi ma gare su minan nabiyina daga annabawa wasu bigina da siddiqai wa shuhada'i da shahidai wa salihina da salihai wa hasuna ulaika rafiqa a to ai ma abokanka ne abu yayi dadi وقال تعالى الله يتي والذي جاء بالصدق kaga wanda yazo da gaskiya wa saddaka bihi da wanda ya gaggata da shi ulai kuma muttaqun wannan suna tsoron Allah wa qala ta'ala Allah yace ka ayyu min ayati nawa ne da yawa daga ayoyin Allah fis samawati wal ardi asama da kasa yamuruna alaiha suna shigewa akan tawhid an hamur bin ba suna kauda kai da ita ba kuma me suke taka ba nawa ga ayoyin Allah nan muna taka kafin magana wani abu nawa ga ayoyin Allah nan muna shigewa kai tawakkuli sai kai tafakkuri haka san huwa huwa to wa qala ta'ala Allah ya ce wa fi anfusikum a cikin kanku ba cikin kanku dai afala tu wa za ku ganin sa ne a cikin cikin kanku afala tu suruna wa za ku ganin sa ne wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi ya gaya mana sallallahu alaihi fi ma yarmi da arabbi cikin abin da ya rawaito daga ubangijinsa kunti kanzan Allah ya ce ni tafka ce lan qorabba a sanni ba fa habauta an qorabba sai nan so a sanni يعني كده حلوة هنا سوى عساني فخلقت خلقا هنا هالجحة لتا فتعرفت لهم هنا سنوجا ريس دوانا حالتا فدي عرفوني عشيدا ليش تفعلي مريتك عشيدا محمد وعكساني فدي دفاع كمانا فاديو يا غوما فإنت بيك هنا هذا اللي وانا محمد ايه فبي محمد عرفوني الله عليه الحج شيني وانا عكا يتعرفني فيكم هديتين mahallin nazari kenan shine mahallin nazari in ka je neman wancan din shi za a gani wa qala idan haka hadisi ya zo na tashin kaman Allah ya bayyana wanda ta uzu billahi ba sai bane amma in ta dalili din din su dada wa qala wa qala manzo Allah Allah yake kafin ku ya ce fa iza ahabbtu hadisi yake ta in na so shi kuntu sai in zama shi wa qala yace كان الله ولا شيء ما الله يكفن تبا كومي تare da shi wa qala aliyu manya suna zaune sai yana ali manalla ya mun gari yana zai kudi ba yace kana Allah wala shay'a ma Allah ya kasance ba komai tare da shi sai manya suka amsa sai na ali yace huwa al'ana ala ma alayka na hayyau ma yana nan ba komai tare da shi hayyau ma yana nan ba komai tare da shi Allah ya sanar da mu wa qala yace asdaqu kalimatin qala asha'ir manzalla ya ji ma'arifa wajen mawaki jahiliya manzalla ya ce mafi gaskiyar kalma da mawaki ya faɗa kalimatu labibi kalmar labibi ala kulli shay'in ma kala Allah ba duk abin da ba Allah ba ƙarya ne duk abin da ba Allah wa qala aidan fi ma yarihi an rabbi annabi ya ga mana cikin abin da ya rawaito daga ubangijinsa lam tasa'ani ardi Allah yake kasa ba ta ishe ni ba wala sama'i sama ba ta ishe ni ba wawa sai a ne kalbo abdul mumin amma zuciya bawa na mumini ta ishe nan kam ta halitta jaddi kenan ta ishe shi tabaraka wa ta'ala wa hadhihi al-ayatu wa innan ayi wal ahadithu da hadisai fiha umurun akwai lamura a cikin su lati zikaru ba a faɗa wa asrarun akwai asrai lati sha ba a yaɗa ta yanzu yanzu a yanka ta ɗan kare in ka faɗa فتكفيك من ذاك الجمال إشارة وجاه مسونا بالجلال محجبا فتكفيك في ذاك الجمال سيدي ونن شو إنا ونن ذات إنا إشارة تائسة هذه دي أنت ما إشارة تائسة سيدي شو على إشارة يجي من وجاه مسونا ربدا أبو أبوه بالجلال محجبا كما أن شو يجي جلال الشريعة فتقع منها فجهنم لعنان يجي قبري كذا كذا كذا قال آخر ومستكبر عن سر ليلى بدأته بأن يا الليلى بغير يكين يقولون كبرنا فأنت أميننا وما أنا إن كبرتهم بأميني هذا مجنون ليلى مجنون ليلى كتاب ومستكبر عن سر ليلى ميتان بها تعن بها موا كيسي ليلى رددته إن بها ما فتير ما يدشي كما بما خل ليلى بأن يا الليلى إن بها موا كيسي ليلى كيف على حوك شوارد فانتبه birayi ya kini ba zai gane ta ba ya kulu na kabirna suna cewa in ba shi labarin laila fa anta aminuha kai ba kai ne amintaccen nan nata wanda kuka ka dura mana ita wama ana in kabartuhum bi alhinin fa inna ga musu labarin laila ba amintacce ake ka ji shi yake ta ina aka haka ta ina aka haka kala wa idza lam tara al-hilala fa sallim bi unasir ra'awhu bil awsari wa idza lam tara al-hilala in ba ga jinjirin wata ba fa sallim ko mi kauya libunatin da mutanen da suka ce ra'awu bil afari su sun ganshi da idan su ce oh ni da na kasa gari ya za'a ko ganshi oh idan iri ɗaya ne to in baka iya ganin hakika ba ka iya ganin ma ita ba da ita mazajen ta suna nan wa hadha akilu ma aranna jam'a wannan karshen abin da muka so tara shine fi hazal fasli a cikin wannan fasali wallahu muwaffiqu lis sawabi Allah shine annabata wa daga kasari وإليه سبحانه المرجع قريش إن يمكوا والمعابد مكوما دي اللهم صل على سيدنا وسلم وبارك على سيدنا وسلم وعلى آله وصحبه وسلم